أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدى بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقام الأمة المسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan saka mata addini musulunci, muna yi Allah tabaraka ta'ala godiya. Ni kowa ne komai wa cikin nimomansa da kaddarawansa ya ba mu ikon sallata dai daga cikin sallolin farilla da ya farlanta mana. Muka yi sallar magariba a wannan lokaci a cikin jami'i. Sannan Allah tabaraka ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin layi daga ɗakunansa ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin alƙawanin fahimiyya da alhamdulillah ya wata sati da wuce mun fara karatu a cikin alkitabun salisu fil jana'izi wa fihi muqaddimatun wa kamsatu abwab littafi na uku cikin wannan littafi na kawarin fiqhiyya shi kuma zai yi magana kan abin da ya shafi janaza sai a cikin wannan bara kitabu din akwai muqaddima kame da mu karanta da wannan satin cewa ana lakanawa wanda yake kan gargara kalmar la ilaha illallah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة mun karanta wannan mukaddima din kuma bayan nan da ya dace a masa sannan in ya rasu ya cika wasu haƙoƙa yake da shi a kanmu wata wajibi ne ga al'ummar musulmai su ba shi wayannan haƙoƙan da yake nema a gurinsu mun karanta kafin ya cika ga abin da ya dace a yi kenan an je gurin marar lafiya kai shi ba so ake a rika surutu ba shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sur'atu qiyami min indil marid mafi kyan abun da ya dace shine gaggauta tashi daga gurin marar lafiya bayan an gaishe shi kuma shi marar lafiya an je an gaishe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ma ka nemi ma addu'a saboda da'awatul marid mustajabatu addu'an marar lafiya karɓaɓɓe ya ce, sannan kai kuma kai ma ana so ga masa addu'a. Ƙarƙashin hadisin nan da Adam sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yake gai da marar lafiya, marar lafiyan da ajalinsa bai zo ba, kuma ya karanta wannan addu'an a guri wannan marar lafiyan Allah ta ba shi ala sai ba wannan marar lafiyan lafiya. Shi ne a ƙarula al'azim, rabbul arshi azim an yasfiyaka ko an yasfiyaki mata. kenan shi kanshi marar lafiya idan lokacin da yake gargara ne akwai abin da yake so a yi kuma rashin lafiyar da ba a ci ladan masa kila za a iya rasa shi shi ma ga abin da ya dace ne ashe komai shari'a ta sanya yadda za a to kafin ya rasu ga abin da ake so a masa bayan ya rasu ga abin da ake so a yi jama babban haƙƙi da muke wasa da shi musamman a cikin wannan al'umma a wannan zamani shi ne rashin kamewar mu ga barin faɗan munanan ayyukan mafaɗan mu. Misali ya zama kamar al'ada mutum ya rasu, misali a rika faɗan irin ayyukan da yake aikata marasa kyau. Kuma wannan na sallah sallama ya hana yadda ake so ka rufa masa asiri yana da rai haka ake so in ya rasu ma ka rufa asirinsa. karka ce wai kai dole sai ka tono aika abin da yake aikata ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uzkuru mahatina mawtafu wa kuffu an masawihi ku ambaci kyawawan ayyukan mamatan sannan ku kame ga barin faɗan munanan ayyukansu wannan kuma mutum yana da rai ba so ka zama kai kullum ganin laifin wani kai kai ka fara Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ajjala akahu bi dhanbi la yamutu hatta ya'mal duk wanda yake aibata dan uwansa da wani laifi misali kana cewa ne yana aikata kaza kuma ba ka zo ne hukunta ka same shi don ka gyara masa ba don ka mai nasiha wa misali kana faɗa a wani guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin ba zai mutu ba sai ya aikata laifin da wanda yake aikata sannan wani hadisin ya ce man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah duk wanda yake cewa musulmi ma na ya ruba masa asiri to Allah tabaraka ta'ala shi ma zai ruba masa asiri duniya da lahira to ballantana wanda ya rasu wanda ya rasu nan abin da yake bukata kan gurin dukkan musulmi shine ka nema masa gafara a gurin Allah madaukakin sarki ka kame daga abun da ka ya aikata ko kaga ya aikata kai babu ruwanka ka nema masa kuma kudiri gafara gurin Allah to mun ji yadda wanda yake gargara in za a masa sannan bayan ya rasu wayanne irin haƙoƙa ne yake neman a gurinmu an kuma karanta cewa an so a karanta zurfi yasin ko kuma watan lakari a gurin mamaci sannan duk da akwai magana guda biyu suna ga abu ne da ake so suna ga makaruhi sannan an so a fuskantar da shi a gibila tun akwai daman haka ne sannan in jikinsa din abin da yake jikinsa da inda yake kwance in an samu ikon ya zama mai tsarki in an yaka abu ne mai kyau sannan a rinse masa idanunsa idan ya rasu kuma idon abu da to aure masa sannan akwai wasu haƙoƙa da suke wajibi da yake nema a wurin na farko a mai wanka na biyu a mai likafa ne na uku a mai tsalla na hudu a bunne shi to wannan karatu guda hudu wajibabbun abubuwa guda hudu da mamaci yake da su a kan ‘yan uwansa musulmai mun karanta na farko shi ne wanka a wancan sake kuma mun ji wanda wankan yake Mala ya mana bayanin jini gwargwado, kuma ya mana bayanin waye dace ya wanke namiji, ya ce namiji. Mace ce ya dace ka wanke mace, har ma in an rasa macen da za ta wanke macen, kuma babu wani namiji muharrabi haka ce to wani namiji da ban ke mawazi. Saboda mai saboda kiyaye alfarmar sannan. To yau za mu tashi karatu a cikin albabin sani في التكفين وفيه فصلان باب نبي جمد للكفن dama mukaddima ya ce abubuwa guda hudu sun wajaba a masa na farko wanka mun yi bayani kan wankan to ganan na biyu shine albabu sani fit tafini cikin yi masa likafai ba na zai bayani game da likafai wafihi faslani a cikin wannan fasali na biyu din a babi na biyu din akwai fasalai guda biyu al-faslul awwal fasali na farko yukhrijul kafaru min ra'si malil mayyit alam yakul lahu malun min bayti malil muslimina falam yakun fa'ala al-muslimina wa 'ala sayyidi tafsiru 'abdihi واطلب في الإزار تكفير الوالد ولده والولد والديه وفي الزوجة ثلاثة أقوال تكفر من مالها ومن مال زوجها ومن مالها إن كانت موسرة ومن مال الزوج إن كانت مقصرة في مثل نفرقه في أكل فدة كل كفن duk da yanzu alhamdulillah kan samun bayan Allah wanda kowa yana son yi haka ne gaba gwargwadon wadatar mutum ne muna yi wa kowa kyakkyawan zato za ka samun wasu daga cikin bayan Allah da Allah ya wadata duk da aiki ne da koda gwargwadon abun da kake da shi za ka iya yi Bana koda baka iya yi da yawa ba ko guda ɗaya ne kace ya ka bayar misali a wani guri da ake ajiyewa cewa idan an yi rasuwa to a je gidan wani ko a je masallaci kaza gurin wani za a samu likafani kyauta yanzu akan samu likafani kyauta ba da yawa da mun sani sai yaki duk da yanzu ma ana saya sannan zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga in sun rasu in mutum bai bar rigar da za a mai tabari ba sai ka ga rigar jikin shi kamar musabbin kumar ya rasu an rasa rigar da za a mai tabari kuma ɗan mata ce mai kuɗi dalilin shigarsa musulunci da cire masa tsallaci shi kuma ya zaɓi musulunci ma da ya rasu sai ya zama ne yau babu rigar da za a mai tabari sai wani ma ya ji in an rufe kansa ƙafafuwa ya fito fili in an rufe ƙafafuwa kai ya fito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku rufe kan ƙafafuwan ku saka kaga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rasu babu likafarin da za a sa wa mutum sai kila rigar da yake sawa a jikin sa mai likafari da ita shi yasa ba dole ne sai fari ba saboda zamanin annabi ko ma wani kalan kaya aka samu in dai abin da ya nasa a yi likafani da shi ne akan yi mutum likafani ya ce akan fita likafani kenan kudin likafani daga uwar kudin mutum misali daga tushen dukiya mutum ya rasu to za a fara cire masa kudin likafani fa'ilan mai kullum malu idan bayi da dukiya to ya za a samu likafaninsa sai ma da ya ce ba min baiti malin musulmi to a cire shi a baitul mal in musulmai suna da baitul mal kaga yanzu ba mu shi in musulmai suna da baitul mal wanda ya fara baitul mal shine sayyidina Umar shine fara asasa baitul mal to ya kai baitul mal to a cire a baitul mal a ce wane ya rasu musulmi tun yana rakin cikin wannan dukiyar sai a ɗauko sai a mai da kafai falam yakun in babu baitul mali kwata-kwata to yanzu fa'alal musulmi ne yana kan musulmai dole musulmai su haɗa kuɗi wanda za ku cikin ka ɗan uwansu musulmi kaga fa'alin yanzu akwai yan uwantakan kenan ya rasu ma akwai wannan yan uwantakan yana buƙatar likafari yana buƙatar amai wanka yana buƙatar amai a sa mai likafari a sirce shi yana buƙatar amai sallah yana buƙatar a kunne shi sannan kuma a riƙa bin da addu'a وعلى السيد تكفير عبد yiwa bawa ne kafani yana kan mai gidansa amma wasu ilma fi islami tafirul walidu tafirul walidu walada amma maluma sun yi sabani cikin cewa shin mai dole ne ba ba yi wa ɗansa ne kafani ko ba dole ba ne walwalar walidai ko kuma shin dole ne ɗa ya saya wa iyayensa likafani ko ba dole ba ne, to wani akwai saɓani. Duk da musan dama, sai malaman da suka tafi dole ne, saboda cewa ce likafani yana binciyar wani. Idan ɗan wajibi ne yanzu iyayensa su ci da shi, to wajibi ne iyayensa su masa likafani. Idan ɗan wajibi ne ya ciyar da iyayen, to yanzu wajibi ne ɗan ya yi wa iyayen likafani. Kwai dai maganganu sosai. wafin zaujeji talatatu akwai amma game da in mace ta rasu shin mijin da zai mata likabari ne kowa zai mata to akwai zantuka guda uku na malami na farko tukaffaru min mali wasu malamai sun ce a mata likabari da dukiyarta wa min mali zaujewa wasu wasu ce a dukiyar mijin to sai mazance na uku sai suka rabe wa min maliya in kalan musiratan wa min mali zawji in kalan mu'siratan ce to za a mata likabari daga dukiyar ta in mai dukiya ce in kuma ba mai dukiya ba ce sai a yi mata likafanin daga dukiyar mijin kaga kenan in kana da shi a saya mata da kudinta in ba ta da shi a mata likafani da dukiyar mijinta wannan haka shari'a ta zo da shi ba akwai abubuwa da yawa da cin auratayya mun muka saka wa kanmu shari'a ba ita ta zo da shi ba da ba kuma ya zama al'ada mutane ba za su yi koma kan shari'a ba yadda za ka yi dole dai a haka za ka yi tafiya to Allah ne ya dakatar da wannan shine fasali na farko game da shi kan shi likafani ma'ana wane ne zai yi wa wani likafani alfasul tsari fasali na biyu fi sifati game da sifan likafani yukta yufar fil jara'idi a fil ja'idi ko yukaffar fil ja'idi min al-libas wa amma layin bayi babi salatatu aqwali akan yi likafani yukaffar akan yi likafani fil ja'idi min al-libas daga cikin tubafin da ya halatta a saka daga cikin tubafin da ya halatta a saka daga irin shi ake yin likafani wa amma hariri amma kayan hariri shi akwai zantuka guda uku a cikinsa shi ya halatta yi tafani da hari ko misali dinari ko misali azurfa da sauransu tufafin irin wannan shi ya halatta yi da shi mun sani kayan hariri bai halatta ga dukkan musulmi na mun gane duk irin abin da ya shafi kayan ado na dinari ko duka bai halatta ga namiji ba sai dai abin da ya shafi zobe na azurfa ma ya sa misali tufafi bai halatta ba manzala sallallahu alaihi wasallama har ma a sha ruwa a cikin ƙwaryen zinari ko azurfa manzala sallallahu alaihi wasallama ya haram har ma ya ce wanda yake sha a ƙwaryen zinari ko azurfa kamar yana kwankwada wutar jahannama ne a cikin cikinsa a mazaje mutum ya sa kaya na zinari a namiji haramun ne shi ta ka samu zartuka guda uku aljawab wal man kai maluman da suke ga in ba wani sai ya halaka kai kuma maluman da suke ga cewa an hana amma wakti tasu jawazi bin nisa amma an kebanta shi jawazi ne inda yake halatta a saka shi din iyawa mata ne. Mun gane? Mata ne. Wani samu fili baya, albayar walwuce, ana so shi a linkafa ne, an so in za a yi linkafa ne a yi da fari. Mana gaya mana ba dole ba. Ba dole sai fari ba, amma an so a yi da fari. wal witr kuma ana so a yi shi wuce daga uku yi sama kenan ba za ka yanzu daga ɗaya ba kaga da uku kenan yi sama wa qalluhu sawbun wahid wa aqallu sawbun mafi karancin da samu tufafi guda ɗaya da zai fi gaba mutum gaba ɗaya jikinsa mafi yawancin sa bakwai ba za a yi sama da bakwai ba na abubuwan da ake lifaf din rawani mun gawa mayaji ko kamar rigar kamar shi za a fi wannan kirga su ake to yawancin sa guda bakwai wa qala qawlu wasu malaman sun ce la yanqusu min salatati ba a so ya gaza kari ya gaza kwayawo wa yurkabu bi nafidil badani من العينين والمنخرين والأذنين أذن أنا كما سكا أولوغا أدكا وجن جيكي wanda ya tafi idanuwa ya su fi kuwa a rufin abu hanci tunnuwa wa mamaci ke wani da wani hannu kan min kafurin a miski kuma ana so a sanya masa tirare na kafur ko na miski duka wasu turarurruka ne. Au, bai zalika ko wani wannan aw bai zalika kai ko wani wannan bi mawadi izdubi ala su asa a guraren sujjadansa inda yake sujjada a sa mai kirare a gurin wa maqabili badani da gurin da yake da rami a jikinsa shi ma a sa kirare wa fi asbani haka nan cikin likabani misali an fara sa masa riga ko kamar riga da ake nan sai a sa mai kirare an sa riga sai a sa mai kirare an ɗora wannan mayafi sai a sa mai turare an sa riba duk abun da aka fita sai a sa turare a wa yuqalu bil muhrimi ma yuqalu bil halal wasu malamai suka ce za a aikatawa wanda yake harami yana sanye da harami sai yau za a yi mai irin abun da ake wanda yake hillu wanda shi ba aikin hajji ce ba amma wa qala shafi imam shafi yace la yuqaratuhu wa la yaqrabu diman ba za a rufe mai kansa ba sannan ba za kuma a kusantar da shi da firare ba shi wannan mai harami ba za a rufe kansa ba ba za a aure mai kai ba kenan sannan ba za a sa mai firare ba za mu karanta sabani cikin bidaya to wannan kenan to sai malaika far'un wani yake ce ila ma ta tilhubula wannan wa yaqribu fi batniha فاختلفا هل يبقر بطنها ويخرج منه الجنين أم لا idan mai ciki tara sanan ɗan da yake cikin nata yana musi to maluwa sun yi sabani shi za a tsaga cikinka ne mun gane shi za a tsaga cikinka ne a fitar da jinjirin da ke ciki ko kuma ba za a tsaga cikinta ba su malamai sun ce in yana motsi a tsaga cikinta a ce wasu kuma sun rabe in namiji ne ko da baya motsi a cire in mace ne a barba wannan duka akwai maganganu malamai kenan duk wanda aka yi babu ne tsarin yana da rai kaga a cire don a ceto shi abu ne mai kyau to wannan kenan karatun wa kan abin da ya tafi kafan to to wannan magana da kafanin mutum malama sun samu sun dan yi sabani a cikin da sabani mai da yau sabanin ya zo akan a yawan likafanin ne wasu suna ga misali karye kasa da uku wasu suna ga daga ɗaya ne karancinsa wannan sabanin farko ce sabani na biyu da muka samu game da wanda yake aikin hajji shin yaya za a masa za a mai yadda ake wa wanda baya aikin hajjin ne a lokacin ko kuma yaya za a masa dole su ne abubuwa guda biyu da nake so mu dan tattauna su cikin bidayatul musahi wal hayatul muqtasid shi wannan yawan likafanin kuma yadda bai bina ya kawo a shafi na ɗari da tamanin da shida shi albabu salisu fil akfari wal asali fi hada albabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kufina fi salatin al-awali bi suhula kabuliyya laysa fiha qabisun wala imam shi asali tushe wannan babin shine lalle manzo sallallahu alaihi wasallama an mai littafani cikin tufafi guda hudu fari sa'ar kabuliya ba riga ba rawanci ngani sannan wa karaja abu dauda kaga wanda suka ce kare yayi kasa da hudu sun kalli zahirin wannan hadisi to imam abu dauda ya fi hadisi an laila binti qalifi saqafi qalat kuntu fi man دخل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم ثم الجد ثم الحمار ثم الملهمة ثم أدرج الباب في ثوب الآخر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أطفالها يناوي الله ثوبا ثوبا to sai wannan hadisin kuma cewa laila binti ta kasance tana daga cikin wadda suka wanke ummu kutum yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matar sayyidina Usman bayan ruqayya ta rasu an ba ki ummu kutum kun sani ko to ita ma da ta rasu maza Allah yake damuna da wata damun fara saboda auren mata ne sallallahu alaihi wasallam guda biyu da yake ake ce masa dunnurai sai na Usman kenan manzala sallallahu alaihi wasallam kula fawo rashidin din nan guda hudu duka sarakaran sa biyu ya auri yayan su biyu ya aurar musu da yayan ka sai da baka da sina Umar ya auri yayan su ya auri Aisha radiyallahu anha ya sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya auri Hafsa sai na Umar radiyallahu anha ya aurar ma sayyidina Ali sai suna Fatima ya aurar ma sayyidina Usman Ruqayya da Ummu Kulsum kaga dukan su sarakaran dukan su sarakaran sai to yace tana daga cikin wanda suka wanke Ummu Kulsum farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ba su shine ya ba su mai sai ba su riga sai ba su kima sai wannan lifa lifa sai aka nade ta a cikin wani tufafi bayan haka ta ce wanda Allah sallallahu alaihi yana zaune bakin kofa tare da shi akwai afan likabani yana linni ka musu da na sai da na sai manzo Allah yake ba su to wai na sai guda biyu fa min al ulama man akaza bi zahiri hadaini al asarai daga cikin malamai ko wanda ya yi ko da zahirin wayannan hadisai guda biyu kenan fakali sai ya ce yukaffalu rajulu fi salatati azwaji ki in namiji ne za a mai kafani da tufafi guda uku suna ce kufira sallallahu alaihi wasallam fi salatati azwaji mun gane kaga yayi riko da zakirin gari yace in namiji ne za a mai kafani da guda uku wal mar'a fi kamsati azwaji mace kuma da guda biyar saboda wannan hadisin na likabarin da aka wa ummu kulsum zahirin hadisin ya nuna guda biyar zahirin hadisin da aka wa sallallahu alaihi likabarin ya nuna guda uku to namiji guda uku mace guda biyar mun gane to wa bi qala shafi wa ahmad wa jama'i wa qala abu hanifa aqallu ma yukaffaru fihi al-mar'atu salatu aswad wa sunnatu kamsa aswad وأقل ما يكفر فيه رجل صوبان وسنة فيه ثلاثة أقوال wannan riko da wannan zai yi hadisi imam shafi imam ahmad da wasu jama'a daga cikin malamai sun dan wannan shi kuma imam abu ali fatan luqman sai ya ce mace za wata littabari cikin tufafi guda uku amma ne abinda sunna ta zo da shi shine a mata da biya idan za a iya yi da uku ita namiji abinda za mu yi kabari da shi tubadin biyu amma abinda sunna ta zo da shi shi ma ba ruwa ne bayan kan wannan to menene dalilin sabanin su sun yi sabani ne game da tauƙi iyakar da cewa lokacin da za a yi guda kaza ne to sun yi sabani ne cikin mafhum abin da ake fahimta daga wannan hadisai guda biyu wanda ya fahimta daga cikin su cewa ibaha ne ke bai ce dole a ce sai tubaji guda kaza ba sai dai ya so dai a ce tubajin da za a yi tabarin da shi ya zama wuce mun gane kamar yadda malamai duka sun yi ittifaqi akan wuce ka mun gane to irin wannan malaman ba su bambanta tsakanin mace da namiji ba duk ɗaya ne gurin likafai kamar ne ya fahimta daga cikinsu cewa ibaha ne cikin cewa a yi likafani guda ka za mu ibaha ne an zuwa kan mun gane ko? to ya fahimci cewa kawai shar'an ne bi munasabati li shari'i kawai wanda kuma ya fahimci adadi to shi sai ya sharanta cewa an so a ce guda kaza ne sai ya ga imma ko a bangaren wajibci ko kuma a bangaren musafai yadda to kuma dukkan su ibn rushd ne yayi ko wanda yake sai kaza din duka yayi bukata dai a cikin mun gane ko domin ita shari'a ba ta zo da wani abu madudu iyakantacce ba ne gudun shi da za ce dole namiji guda kaza mata guda kaza da sai a ce to dole tun da ba ta zo da shi ba kawai dai ga abin da aka gano ga abin da aka rawaito to ba ta haddada ba don haka to duk wanda aka dauka a cikin zantuka guda biyu nan yayi mun gane ku to saboda ya kawo hadisin musafin umayr kaga shi ba samu maligar sai an samu dai na mera ne kamar mayafi in an rufe kansa kaba ya fito in an rufe kaba kai ya fito annabi ya ce ku rufe kan ku sanya masa iske a kafafuwa to kaga imam malik da imam abu hanifa sai suka ce su a gurin su to likama ne bai zama wuce kamar yadda duka malamai ke suka yi faki kan wannan mama abuwa ne ma yace za a iya dabi amma abubuwa yake so to sun yi tifaki kan cewa kuma lalle mamaci za a rufe mai kansa za a sama mai turare amma ban da bihar idan ma ta fi irami in ya rasu cikin haraminsa mun gane su wa shi wannan wanda ya rasu a aikin haji malama sun yi safani imam malik da imam abuwa ne ba sun ce shi ma mai harami kamar wanda baya harami imamu shafi ya ce a ba za a rufe mai kansa ba idan ya rasu anan ba za a dama mai turare ba dalilin saɓanin su shi ne hadisan da suka zo da umum sun yi mu'arada da hadisan da suka zo da khusus kasancewa to amma an ta'ammal khusus ko ba hadisin da abbas hadisin da ya zo ya keba shi shine kamar hadisin Abdullah da abbas قال يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم برجل ko uciyar nabi sallallahu alaihi wasallam da rajul an zo alaihi sallallahu alaihi da wani mutum wa kasatu urayi lakum dabba tsare ta jebo shi ta kashi ta karya mai amma da sai rasul wa mulimin yana sanye da haya fakari annabi yace kaffinu fi sawbai wa ghsilu bi ma'in masjidin wa la tukammilu ra'sa wa la taqrabuhu tiban annabi yace wanki shi kuma yin kabani cikin tubabin sannan da yake ciki sannan kar ku sa mai kirayen kar ku dan sa masa kansa kar ku sa masa tirani domin za a take shi bai no yi asu yawan kiyamati yulab za a take shi ran take kiyama yana tambiya yana labbaika Allahumma labbaik kaga wannan ya kebance wanda yake aikin nan to wa ammal umum amma wanda ya gani huwa ma warada min al-amri bil muslim mutlaqan shine ko hadisin da yazo da cewa in mutum ya rasu a wanke shi kaga ya game kowa da mai harami da mara harami sai su imam malik suka dau wannan suka ce hadisin da ya zo da wanki ne ya game kawai shi kuma imamu shafi ya ce a ga wannan nabi da nabi ya ce kar ku sa mai turare don za a tashe shi ran tashi kiyama yana tafiya to kaga wannan shine sabanin malami kuma da ba islamu ummati rahmatu muna karantawa don karka ga wani yayi kace ai ah yayi kuskure ko kuma kace kai fahimta ka kadai kace fahimta addini wannan kuskure Allah tabaraka taala ya taimake mu abin da mu karanta dai Allah ba mu ladan shi abin da muke na kuskure Allah tabaraka taala ya ce mana dawa masu kuskure ne Allah tabaraka taala ya biya mana bukatun mu na kai ilahi wa batin wannan tarihi da yake cikin Allah kawo da saukin sa damuna Allah sanya mana kai da albarkar da ke cikin ta Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah tarbiyyantar da mu tarbiyyantar mana da ƴaƴan mu matasan mu da suka dan kauce muna roƙon Allah ya damar da su kan hanya kuma kuma ya shirye mu tare da su gabaki da albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya gida da asibiti Allah ba su lafiya kuma su lafiya Allah ƙara mana lafiya da mun lafiyar zaki kowa da bukatar ta alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mana albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam إلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبق ناصر إلى الله والآن إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر الإنسان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته